أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله رواه مسلم Imam an-Nawawi ya kawo hadisi na takwas a cikin babin yace wa anhu daga Zubair ibn Adi shine sahabin da ya gabata wani Abu Huraira kai shine sahabin da ya gabata a hadisin da yake kafin wannan yace a ranar yakin Khaibar yakin Khaibar an yi shi ne a shekara ta bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara ta bakwai a bisa al'ada idan za a je yaƙi annabi yana nada komanda yana nada shugaba kamar yadda a yau a yaƙukan zamani duk wani yaƙi akwai shugaba akwai komanda akwai jagora wannan kuma yana nuna mana cewa mutane ba za su iya gabatar da wani abu ba ko na zaman lafiya ko na yaƙi ma dole sai da shugaba da kuma shugaban ana duba wanda ya cancanta ne wanda ya dace a irin aikin da za a bashi ya gudanar kun ga anan da aka zo sai aka ce za a ba da tutar yaƙin nan ga wani mutum manzo Allah ya faɗi sifan wannan mutumin yana son Allah yana son manzon Allah kuma Allah zai yi budi a hannunsa a cikin sahabbai duka idan an yi maganan waye yafi kowa falala Abubakar waye na biyunsa Umar waye na ukunsa Usman ne waye na fudunsa Aliyu Umar Allah ji kansa da rahama yace ban taba neman shugabanci ba ban taba son shugabanci ba ku ji wannan magana ban taba son shugabanci ba sai wannan rana da naji annabi zai bada shugabancin komandanci na yakin Khaibar sai na so ina ma a ce ni ne saboda an ce me yin wannan yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga a gurin sai annabi ya zabi waye ya dace ba waye ya fi kowa falala ba a'a wane ne ya dace saboda shi jagoranci akwai lokacin da ba ba ba ba ba matsayi ake dubawa ba a'a waye zai iya wanda zai iya shine ake bawa kuma ga shi ya samu sifa mai kyau bayan ƙwarewar ta yaƙi kuma yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulliya mai kyau amma ku duba jama'a ba a ba Umar ba duk da falalar sayyidina Umar duk da matsayin sayyidina Umar duk da daukakan sayyidina Umar hadisi Hassan annabi yace law kana ba'di da a bayana za a samu annabi lakana umar da za a yi wani annabi a bayana da umar ne sai dai yake la nabiya ba a babu annabi a bayana sai dai na umar yana da daraja yana da matsayi ku duba jagorancin da ya yi ku duba mulkin da ya yi amma a wannan rana a wannan lokaci da manzan Allah zai ba da wannan tuta ta jagoranci yakin khaibar ba shi ne cancanta ba za ka baki aka wawa abubakar daman bai ma yi magana ba da haka ya kamata mu zama fuqaha masu fahimta masu ganewa kowane abu a shari'a ana ajiye shi a matsayin da ya dace ne ina fata ana fahimta amma duk lokacin da aka ɗauki abu aka miƙa wa wanda bai kamata ba sai an samu abun mamaki da takaici idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a manzo Allah ya ce duk lokacin da kuka ɗauki abu kuka danganta shi ga wanda bai cancanta ba to ku saurari tashin kiyama da fitincinu da za su biyo kafin tashin alkiyama manzo Allah ya ce yaftahu Allahu ala yadayhi Allah zai bude a hannunsa. Umar ya ce, Ma ahbabtul imarata illa yau ma'idin, ban taɓa son shugabanci ba, sai wannan rana. Me yasa sayi na Umar ya ce haka saboda laifi ne son shugabanci da neman shugabanci a shari'a, sai in ya zama ba wani ba wani wanda kake ganin ya fi in ba kai ba. riwayoyi masu yawa sun zo a cikin sahih muslim da suke tsoratarwa akan neman shugabanci ka bari a nemo ka a baka a duba ka cancanta a ce bismillah amma yau shugabanci ya zama wa yake da kuɗi a hannu wa yake da ƙarfi wa yake da sama wa yake da waje wa yake da ciki wa yake da kaza wa yake da jan ido shine kawai za a bashi ba wai maganar cancanta ba ne shi yasa muke cikin bala'in da muke ci kuma su ma mutanen abinda suke gani kenan na kirkin na kwarai din ba shine ake nema ba a'a waye yake da bargo bargon farko farko da zai bayar ko da ku zai baka yanzu ka ci ya maka azabar shekara hudu ya kulla maka bala'i na shekara hudu ko shekara takwas ka yadda dan abin da zai baka da ba zai iya maka cefanen gidanka na wata guda ba ka lankwame shi ka je ka jefa kanka cikin bala'i ka jefa yan uwanka cikin bala'i saboda baka da manufa wannan shine abin da yake damun mutanen mu rashin wayewa a addini rashin wayewa a zamanance mutum ya sayar da yancinsa ya sayar da mutuncinsa daga baya ya zo yana kuka kuma ya ta kuka ba wanda zai bukatunsa kai ta Allah ya isa ko kallon ka ba wanda zai ai ta gana maka bala'i da azaba ba yadda za a yi saboda kai ka je da kanka ka sassafi gonar ka girbe ta ka gyara ta gyara irin naka ka zuba mata iri kuma kai za ka girbi irin da ka shuka ai ko Allah gana da yace fa tasawartu laha tasawartu tatawaltu laha ya miƙa wuya haristu laha yayi kwadayi yace tunda naji an ce me me sifan nan yana san Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sai ne kwadayi ina ma ni ne ko da an samu ma sifan ina san Allah ina san annabi raja'an ud'a laha ina fatan a kira ni yace kawai sai naji manzon Allah yace ina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu a wata riwaya aka ce lokacin baya nan yana gida yana ciwon ido wani ciwon ido ana ce da shi ramat shi ya same shi ya kama mai ido baya iya gani manzo Allah ya ce ku dauko mini shi aka je gida aka dauko Aliyu aka kawo shi yace kawo idan ya kawo idan annabi yayi tofi a idan take i warke ba wai jiran sai magani ya gama shiga a'a yana tofawa ya bude ido Ali bin Abi Talib ya ce a duniya tunda annabi ya yi masa wannan addu'ar irin bai ƙara ciwo ba. Wannan yana nuna mana gaskiyar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma mu'jizarsa. Shikenan manzon Allah sallallahu alaihi ya ce rike wannan tuta, tuta ce ta yaƙi ta jihadi. Kai ne kwamandan duk sahabban nan gabaki daya. Imshi tafi wala taltafit ko waiwaye karkai. hatta yaftahu Allah alayk sai Allah ya buɗa ma ka je ka yaki ka tashe su daga garin Khaibar su bar wurin dan garin Allah ne garin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine aka je aka yi ta bugawa aka yi tafafatawa Aliyu ya tafi ya dan fara tafiya sai ya tsaya yace kai thumma waqafa wa lam yaltafit ya tsaya bai juya ba basarafa sai ya daga murya shine saraka rafa'a sautahu kenan da ƙarfi sai ya ce ya rasulullah ya manzan Allah ina so ku lura da tarbiyyar sahabbai anan kun san anan a cikin hadisin annabi yace wala taltafit karka waiwaya to ka duba da ya tafi tambaya fa yake so yayi amma sai yayi maintaining wannan umarni da aka bashi na karka waiwaya da haka da ya so ya yi tambayar ba juyo ba sai ya tsaya a haka yana kallon hanyar sai ya kame ya ce ya rasulallah ta yadda annabi zai jiyo shi sai ya ce ina tambaya ce alama za a ƙaci nas a kan me zan je in yaƙi mutane a bani a bani ka'ida a bani doka a bani a bani hanyar da zan bi a kan me zan yaƙe su ƙala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illa Allah manzo Allah yace ya aliyu kaje ka yaƙe su mutanen Khaibar Yahudawan Khaibar sai sun shaida babu abun bauta da cancanta sai Allah shi shi kadai wa anna muhammadar rasulullah kuma sai sun yadda sun aminta cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa idza fa'alu dalik in sun aikata haka sun yi shahada to shikenan faqad mana minka dima'ahum to jinin su ya hanu gare ka karka yadda ka taba wani a cikin su malamai suka ce anan duk wanda yayi kalmar shahada to bai halatta aka shi shi ba ba a taba shi saboda yana kalmar la ilaha illallah bai halatta ba tunda yana kalmar shahada sai dai in ya zo da abin da ya warware la ilaha illallah kuma nassi ya ce a taɓa shi sai a taɓa shi amma in ba haka ba taɓa mai la'ilaha illallah laifi ne kuskure ba shi kaɗai ba wa amwalahum dukiyarsu illa bi haƙiya sai dai haƙƙin dukiyar kamar fidda zakka komin la'ilaha illallah wanka in shekara ta yi baka biya zakka ba to za a je ko da ƙarfi sai an karɓa a ƙa'ida ta shari'a idan mutum ya samu kuɗin zakka bai bayar ba in shekarar nan ta yi da ƙarfin tuwo ma za a yi zuwa karɓi wannan zakka kuma an yi daidai ina fata na fahimta to shine illa bi haqiya wa hisabuhum ala Allah hisabin su yana kan Allah tafi akan wannan ka'ida rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi kalmar fatasawartu bisini muhammala ay wasabtu muttali'an naka ina mai leƙa ina miƙa wuya ina fatan ni za a kira ɗan uwana wannan hadisin yana nuna mana a duk wanda zai jagoranci mutane a irin wannan tsari to ya kamata ya zama yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan sifa ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bawa hizbullah an gane ko kamar yadda ya zo a cikin suratul ma'ida sahabbai sun kasance suna kyamar shugabanci saboda lima fiha min azimil mas'uliyya shugabanci akwai wato tambaya mai girman gaske jama'a shugabanci shugabanci hadari ne shugabanci musiba ce duk wani shugabanci kuma da ka sani amma mutane roman abin suke gani suke ɗauka wani abu ne da za a iya kashe rai a zubar da jini saboda shi zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da su shugabanci ko tafiya za a yi sai a ce wani kai ne shugaban tafiya ta awa ba ni bane wani kai ne shugaban kurin a tafiya daga nan za a je gari kaza sai an nada shugaban shine tsarin musulunci in za ku je Kaduna ɗaurin aure za ku je Abuja mitin za ku tafi Zaria taro in dai za ku tafi in group ne to dole sai kun nada waye shugaban tafiyar to amma wallahi hatta wannan shugabancin tafiyar ba sa karba shi fa kawai aikin sa yace a tsaya ai sallah a tsaya a ci abinci a a direba kaza kar kai gudu ka tsaya mu tafi tare in an je me za shi zai limanci shi zai ba da umarni shi ne kawai amma wallahi ba sa yi inda Allah zai sa mutane su koma cikin sai muslim littafi ɗaya kawai su duba kitabul imara shugabanci irin yadda aka yi bayani akan hadari da ke tattare da shugabanci da nauyi da yake kan mutum duk shugaba fa zai tashi a kiyama ne a daddaure tamau babu abin da zai kwance shi sai adalcinsa kuma duk wanda ka shugabanta kowaye a kiyama sai Allah ya maka tambaya a kansa ka sauke masa nauyinsa tunda ka karɓi hakkinsa ka ce kai ne jagoransa ka sauke masa nauyinsa a harkar lafiya a harkar ilimi a harkar zamantakewa a harkar sana'a a harkar ci a harkar sha faranta masa bakanta masa duk wani abu da ka sani na rayuwar ɗan adam da yake rataye da hukuma wallahi sai an tambaye ka yanzu wannan ya kamata mutum ya kashe miliyoyi ko ya yi magudi ko ya kashe wasu ko ya sa a tozarta wasu saboda ya samu wannan ai sai jahili amma wanda ya ga zai iya yi ya shirya wa wannan bismillah ba a kore kuma mutanen kirki akwai bayan Allah da suna ganin za su iya kai ma yanzu in ka shirya ka shirya wa waɗannan tambayoyi kuma kana ga zaka kamanta bismillah wannan shugabanci kuma fa ko monita ne na aji wannan shugabancin ko shugaban masu shara ne na garin ku wannan shugabancin ko na meye ne in dai an ce ka jagoranci mutane kan wani abu to lallai ana bin ka bashi kuma za a yi maka tambayoyi sannan shi jagora shine yake tauji yake dora mutane akan daidai ya ya kamata su yi shi yasa ake nada shugaba ko a yaki ko nan sannan hadisi yana nuna mana sabon annabi suna kula da wasiyar da manzon Allah ya musu tunda kun ga Aliyu ce aka je ka karka waiwaya bai waiwaya ba kuma yana nuna cewa idan mutum bai gane wani abu bai yi tambaya kaga aliyu ai ya jiyo yayi tambaya sannan kuma san Allah da san manzon Allah yana daga cikin imani da su alamar wani yana san Allah yana san manzon Allah shine alamar wanda yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yake bin umarnin su kuma hadisin ya nuna mana mu'jiza annabi kamar yadda na ga mana a wata riwaya idan Aliyu ya ciwo manzo Allah ya tofa masa masa addu'a ya warke take hadisin yana nuna mana darajar dan uwanka musulmi da yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana da matsayi sannan kuma ana yi wa mutane hukunci ne akan abin da ya bayyana a zahiri yanzu kaga la ilaha illallah kawai a bakin mutum zai faɗa a'a munafiki ne a'a yana aiki da ita a'a baya aiki da ita a'a yana kaza yana kaza za ka mu'amalanci mutane ne akan abin da ya bayyana a fili ba a ɗora ka kai ta bin diddigin mutum sai ka gano aibinsa ko laifinsa ko na Allah ne ko shi ba na Allah ba ne ba sannan daga ƙarshe ana iya karɓar zakka a hannun mutane ko da ƙarfin tuwo idan ba su bayar da wannan zakka ɗin ba wannan shine abin da hadisin yake nuna mana sai babi na goma sha ɗaya a cikin riyadu salihin babu fil mujahada abinda ake nufi da mujahada shine wani matsayi ne shi kuma yafi muraqaba muraqaba shine sa ido da bin diddigi an gane ko to shi mujahada shine mutum yayi kokari ya yaki zuciyarsa ya dora ta akan hanyar daidai ko da ran baya so ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه innan nafsa la'amaratun bisu'i ran dan adam yana iya umartarsa da mummunan abu to ka yaki ranka ka danne zuciyar ka yi abin da yake daidai shi ma yana cikin mujahada kamar misali an kira asuba ranka yana son ya kwanta ya yi tabacci ya huta sai ka yaki ranka ce a'a bari in fita masallaci in je jam'i kaga kayan wani gashi daidai dauka ranka yana cewa dauki kawai ba komai mujahada shine ka danne ran ka fi karfinta ka sa katta aikata abin da yake ba daidai ba ka samu jaman cutar da wani saboda matsayi da ka samu ko kujera ko dama da ka samu a rayuwa mujahada shine sai ka tina Allah cewa Allah ne baka dama karka zalunci wani to irin waɗannan abubuwan su ne ake nufi da mujahada karka bar ranka ya aikata mummuna ka zaburar da ran ya aikata alheri kuma ka tilasta ran naka ya aikata daidai yanzu azumin nafila litinin ko alhamis kowa yana so ya ci ya sha ai ya ci da rana ya sha da rana amma mujahada shine ka tilasta wa ranka ba za ka ci abinci ba duk da ranar litinin duk da ranar alhamis ba za ka ci abinci da rana ba ka yadda za ka yi azumi don ka samu dacewa da faɗin manzon Allah sallallahu Alaihi sallama a kan falalar azumi na litinin da alhamis litinin ya ce ranar aka haife ni alhamis kuma ya ce yin azumin alhamis na nafila duk ranar alhamis mala'iku suke haɗa fayil-fayil da takaddun bayi su aika wa Allah na sati-sati kaga hatta a wajen Allah ana aikin ofis ana haɗa duk aikin da ka yi yace to ina son mala'iku su dauki ayyuka na su kai wa Allah ranar alhamis su ce ma an baro ni ina azumi kaji falalar yin azumi sannan kuma duk wanda yake yin azumi malamai suna cewa kamar a yana cewa Allah ka haramta gangan jikina ne ga wutar jahannama dalili ne na samun kubuta daga wuta to mujahada dai a duk hadisan da za mu kawo muhallu shahid za ga akwai yanda aka sa rai ta bi Allah ta yi wa Allah da'a don haka makamun ne fokal muraƙaba wa duna taslim tsayawa akan soye-soyen zukata a danne son zuciya kada shaidan ya rinjayi mutum ya je ya aikata sabo kamar zina mujahada shine mutum yana tare da mace yana alaƙa da ita ko a makaranta ko a aji ko tana ta binka saboda kana da ilimi kana gane karatu sai kaga ka samu dama da za ka yi ta'adi ko barna mujahada shine ka ce a'a zan bi Allah ba zan yarda in saba Allah akan ki ba mujahada ke duka irin waɗannan misalai za ku ga suna da alaƙa da gyara zuciya na ɗan adam to shi da mu wannan littafin riyadus salihina a baki ɗaya littafi ne da yake magana a kan suluki da gyara ɗabi'ar ɗan adam da ya za ka zama ka zama salihi shi sa aka ce riyadu salihina an gane yawwa Allah tabaraka wata'ala a yayi magana akan a cikin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wannan aya tana mana fassarar mujahada ku yi hakuri ku jure ku daure ku ribati ku toshe kafa kar ku bari mabarnaci ya shigo ya barna kuma kada ku bari shi dai muku tadi wattaqullaha la'allakum tuflihun Allah yace walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kaga kalmar mujahada ka duk wanda suka yi mujahada a cikin mu cikin addinin mu cikin sha'anin mu cikin umarnin mu cikin hanin mu sai mun shiryar da su hanyar mu jahadu mujahada jihadi amma ka ji irin jihadin da ake nufi a nan wa inna Allah la ma'al muhsinin lalle Allah yana tare da masu kyautatawa anan Allah yana bada labari dangane da mu'minai da suka aikata aiki na kwarai suka dora kawo kansu akan bin Allah tabaaraka ta'ala suka nisanci saban Allah duk da suna son saban Allah suna so su saba Allah amma tunda Allah baya so sun hakura Allah tabaraka wa ta'ala zai dora su akan hanya ta ta ta ta mustaqim miƙaƙiyar hanya rayukansu za su doro akan hanya ta daidai su samu maqamul rida wa taslim matsayi na yarda da miƙa wuya zuwa ga Allah za su yi ta bauta wa Allah ka annahum yarawnahu kai ka ce ga su suna ganin Allah idan ma ba sa ganin Allah to ai su sun yarda ma yana ganin su duk mumini mai mujahada to duk inda yake ji yake yi ga Allah yana ganinsa kuma ya yarda shi din da baya ganin Allah ai Allah yana ganinsa mai imani ko ina yake yana jin fa me nake yi ne Allah yana kallo na ai shine zaka dana wani Allah fa yana kallon ka to wannan ma imani ne tunani da cewa Allah yana kallon ka wannan yakan sa kai mujahada ka gyara aikin ka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin a cikin suratul hijr aya ta 99 kai ta bauta ubangijinka har sai mutuwa ta zo maka kaga mujahada kenan kai ta tsura kanka akan bin Allah ita bauta ita bauta ita bauta har sai ka zo mutuwa yaqin anan ana nufin al-maut al-yaqin huna al-maut bi ijma'il mufassirin duk malaman tafsiri da suka zo fassara al-yaqin anan suka ce maut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-maut ka bauta wa ubangijinka har sai mutuwa ta riske ka abinda ake nufi ba a daina bauta Allah sai ranar da aka kwanta a kabari daga ranar kuma za ka fara cin moriyar bautar Allah ta lahira. Bautar Allah ana cin ribarsa abuwa guda biyu, a rayuwar duniya ana cin moriyar bautar Allah, a rayuwar lahira ma ana cin rayuwar bautar Allah, cin daga kabari kafin a yi sabi, bawa yake fara cin moriyar bauta wa Allah. Sallan nan karka daina ta, yau ka zo ka ce yau ka daina azar, ka zo ka ce ka daina la'asar, ka zo ka ce ka daina karatun Qur'ani. ka zo ka ce ka daina ramadan ka zo ka ce ka daina wani sadaka ko taimakon mutane ko taimaka wa iyayenka ko taimaka wa al'umma duk wannan bauta ce dan Allah ne ya ce a yi to ba a daina aikin alheri sai an mutu wanda Allah ya rabautar da shi ya bashi dace 'yan uwana wannan bawa shi kuma shine mai taimakon mutane yana cikin rabo da Allah zai maka ya sa maka tausayi da jin kai ba wai sai kana shugabantar mutane ba a'a da abinda Allah ubangiji ya baka sai kaga Allah ya sa maka kana sha'awar ka dauka ka baya saboda shi dan adam Allah ya yi shi in dai an dauka an bashi ana sa masa farin ciki to duk wanda ya sa wa dan uwansa farin ciki ya yaye masa bakin ciki manzo Allah ya ce Allah sai ya yaye masa bakin cikin ranar tashi alkiyama man naffasa an mu'minin kurbatan نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة هو الدنيا والآخرة duk wanda ya yaye wa dan uwansa bakin cikin duniya to sai Allah ya yaye masa shi kuma bakin cikin lahira yana zaune bai da abin da zai cika auno kwanan shinkafa ɗaya biyu ka bashi a wannan rana ka yaye masa bakin ciki shi da iyalinsa to kai ma a kiyama Allah sai ya yaye maka da an gama jarrabawa za a koma gida bai da kudin mota da zai tafi hutu garin su ka san bai da shi kace wani ga wannan ba na account ɗinka ka tura masa transport kai tafiyar ka kai ma sai Allah ya yaye maka bakin ciki ranar da mutane suke shiga cikin tashin hankali da bakin ciki da wala'i shine ranar tashi alƙiyama dan haka ku yaye wa mutane damuwa dan kuma Allah ya yaye mishi ballantana wanda Allah ya dora masa haƙƙin mutane a hannunsa yake shugabantansu yake rike da dukiyarsu yake rike da hakkinsu yake rike da numfashinsu cinsu da shansu da rayuwarsu da dukiyar da ubangiji Allah ya zuba musu a cikin ƙasarsu ba kasuwanci kai ka tara kuɗin nan ba a'a na mutane ne na al'umma ne amma yau sai a wayi gari sai an zo ana kuka ana roƙo dan Allah a taimaka a gyara mana hanya mai girma kaza a taimaka hanyar mu ta lalace mai girma kaza wallahi kwalbatin mu ya lalace mai girma kaza wallahi makarantun sun lalace mai girma zalunci waɗanda Allah ya ba su haƙƙin mutane sun rike sun mamaye yanda ka san iyayensu ne suka girbe musu a gonakinsu suka ba su saboda nisantar addini da rashin sauraron wa'azi da kuma yadda da duniya da aminta da ita ɗazun nan wani ya kira ni yake yake tunatar da ni yake cewa malam a ci gaba da wa'azi akan a rinka taimakawa mutane musamman waɗanda sun wahala sun yi hidima yace Najeriya tana fuskantar wani yanayin da labarin bai da daɗi mai daraja yana kaskantuwa yana tozartuwa banda maganan kashe-kashe da zubar da jini da ake yi na manyan mutane masu kima a banza ba amfani ba wani abin da za a ɗau mataki sannan kuma wasu suna mutuwa a wulakanci ya ce wallahi malam wani profesa ne ciwo ya kama shi zai mutu a wata jami'a daga cin jami'o'in ƙasar nan naira miliyan ashirin kawai yake nema ba yanda bai buga ba ya ƙare rayuwarsa yana hidimar ƙasa gaba ɗaya rayuwarsa a cikin aiki yake amma bai samu wannan taimakon ba haka ya faɗi ya mutu al'ummar da bata san masu daraja ba gwamnatin da bata san muhimmancin masu ilimi ba jama'a attajirai masu kuɗi da 'yan siyasar da ba su kimar masu kima ba to ya za a yi su iya taimakon talaka wanda bai da bakin magana wanda bai da komai ku samari matasa muna gaya muku wannan ne don ku rinka jin wannan ciwon saboda gobe wataƙila ku za ku rike shugabancin wataƙila wani abu zai iya faɗowa a hannunku ku yi ƙoƙari ku samar da canji ku yi ƙoƙari ku samar da gyara dukkan awamir na addinin musulunci da alkhairai suke zuwa wallahi in ka ji shari'a ta ce ayi wani abu to akwai alkhairi ne mahaf a cikinsa alheri ne tsantsa ko rajihi da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam shine babban shugaba jagora wanda ya kamata a yi koyi da shi ya nuna wa mutane muhimmancin bauta daga cikin bauta wa Allah akwai taimakawa mutane dan bin umarni ne na Allah tabaraka ta'ala Allah ya mana afuwa ya bamu dacewa sannan Allah ya ce wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila a cikin ayoyin da Imam an-Nawawi ya kawo cikin mujahada ka ainihin tina wato sunan Ubangijinka, kuma ka koma zuwa gare shi komawa, in katsa ilahi wata battal ka yanke, ka bar komai ka koma zuwa ga Allah shi ne, wata battal ilahi tabtila. Me ayat take nufi, Allah yana umartan bayi ne su yawaita bauta masa sannan wa Ubangiji, sannan su yi tafarruhi, su ba da lokacinsu don bauta Ubangiji tabaraka wa ta'ala. in sun gama shagalinsu na dole na neman abinci da ci da sha da abin da ya zama to musu na dole na rayuwar duniya shi sa Allah ya ce a wata ayar fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab a wata ayar Allah ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata aiki na kwarai daidai da kwayar komayya ko kwayar zarra zai ganshi wannan adalcin ubangiji ne duk wanda yayi alheri sai ya ga alheri komin karancin alherin da ka aikata za ka tsince shi a ranar tashi alkiyama Allah zai yi sakayya shi Allah ba abin sa bashi ba duk abin da ka sani kai Allah sai ya biya ka shi la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya tozarta ladan wanda ya kyautata aiki mai kyau wannan ayar tana nuna mana mu mujahada mu yawaita aikin alkhairi dan duk aikin da muka yi ba zai koya ba وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا جاء بندك كغباتر وكاوكم كنا الهيري تجدوه ذاك ساميش عند الله أوجن الله هو خيرا شيني الخير وأعظم أجرا وما يفجر من لا دار wannan ana kwadaitar da mu aikin alkhairi ne sannan kuma duk abin da mutum ya gabatar da shi na kansa wallahi zai same shi baƙin wanzaje tabbatacce ajiyayye a wajen Allah tabaraka ta'ala kuma shi Allah shine mai bada babban lada kuma shine mai babbar ajiya tabaraka ta'ala Allah ya kwadaitar da mu cikin mujahada ciyarwa kamar yadda muka fara bayani yana cikin mujahada ciyarwa taimakawa wama tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim ita ce ayar karshe da malam ya kawo a cikin babin mujahada duk abin da kuka ciyar na alheri to baya koya ga Allah Allah mai ilimi ne akan wannan abu Allah ya san wannan abu in naira biyar ka ɗauka ka ba wani wallahi Allah ya sani in dubu ɗaya kai wa wani transfer tana nan aji a kiyama wallahi sai ka ganta idan kwanan shinkafa ɗaya ka ba wani in taliya ɗaya ka saya ka ba wani wallahi sai Allah ya biya ka kuma Allah yana kallon wannan abin da kai da ka karkare da aikin alkhairi in gurin alwala ka zo ka gyara wani ya zauna ya ji daɗi za ka samu ladan haka kuma duk sharrin da kai na tsiya ko a koye ne ko ban daki ka je ka shiga ka tsumuna ba kai fuloshin ba ka tafi ka bari ka cutar da wani sai ka ganshi a kiyama kamar yadda idan ka aikata alheri zaka ganshi to haka kuma idan ka ainihin aikata wato sharri to shi ma zaka ganshi kowa ya aiki mai kyau dan ya je ya girbi mai kyau a gaban Allah tabaraka ta'ala kuma shi Allah komi baya koya gare shi dan shine alimun bi dhati suduri masani ga abin da ke cikin zukata na mutane ga baki daya sai malam ya kawo hadisi yace wal ayatu fil babi kaseeratu ma'luma wa amma al ahadisu fal awwalu an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allah ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ويبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولا- ولئن سألني لأؤيدنه رواه البخاري آذنته أعلمته بأني مهارب له استعاذني روي بالنون وبالباء hadisin farko a wannan babi na mujahada Allah ya faɗa wannan hadisin kudusi ne abinda ake nufi da hadisin kudusi maganar Allah ne amma annabi yake ruwaito ta shi ba qur'ani bane yana da bambanci da qur'ani shi qur'ani malaika jibril yake kawo shi ya ga manzon Allah ya koya mutane a rinka tilawa sa muta'abbadin bi tilawati shi kuma hadisul kudusi Allah ne yake sanar da manzon Allah ya ce ga abin da nace ka ce Allah ya ce hadisi kuma normal hadisi manzo Allah ne da kansa yake faɗa to nan Allah ne da kansa yake magana duk wanda yayi gaba da masoyina man adali waliyyan alwaliyu anan ana nufin wato ah, masoyin Allah majibincin al- Allah wanda ya rike shi a matsayin maki wannan yana san Allah kai kuma baka san sa dan uwanka ne yana san Allah amma kana faɗa da shi akan siyasa dan uwanka ne yana son Allah amma kana faɗa da shi akan makotaka dan uwanka ne musulmi yana son Allah amma kana faɗa da shi akan kuna neman aure tare dan uwanka ne musulmi amma kana faɗa da shi saboda ya fi ka cin jarabawa dan uwanka ne musulmi mai imani amma kana faɗa da shi saboda ya fi ka dukiya ya fi ka ƙarfin arziki duk wanda ya yi riko da masoyin Allah yake gaba da shi to na sanar da shi ya shirye shirin yaƙi da ni da shi faqad azantuhu bil harb ka shirya in zaka iya yaki da wani wannan yana nuna mana hadarin gaba da kiyayya ga dan uwanka musulmi mai sallah duk yanda ta kai ta kawo karka yadda ka rike wani a cikin zuciyarka kana fada da shi saboda ka tuna wannan hadisin na man adali waliya kaji mutum yana cewa wane ai wallahi bani ba shi wane ai bana son sa ai wane ina gaba da shi to ka tuna man adali waliya take da wani Allah ne soyayya Allah ne a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma zaka iya yaki da Allah kai ka isa akwai wanda ya isa ya dauki makami yayi fada da Allah baka isa ba wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in bawa na bai zai nemi kusanci da ni da wani abu ba ana neman kusanci da Allah da aikata wasu ayyuka kamar sadaka kana iya bada sadaka dan ka zama kana kusa da Allah kamar yin nafila ka yawaita filfili don ka zama ɗan fadar Allah kamar biyayya ga iyaye ana iya musu don a samu matsayi a wajen Allah kamar taimakon gajiyayyu ana iya yi don a samu kusanci zuwa ga Allah duk abin da za ka yi na aikin ɗa'a za ka iya riƙe shi ƙurba yadda zai matso da kai kusa da Allah don Allah yana son bawansa mai yawaita aikin alkhairi to bawa na ba zai taɓa yin wani abin da zai nemi kusanci da ni ba sama da abin da na fi so irin abin da na gabta masa abin da na fi son bawaye nemi kusanci da ni in ji Allah da shi shi ne abin da na farlanta masa idan kana so ka samu matsayi a wajen Allah dage da farilla kar ka zo ka yi ta kulawa da nafila saboda kana neman kusanci da Allah amma kuma idan an zo azhar ba a ganin ka a masallaci kwanan da aka yi mun fatawa aka ce wani mutum akwai yawan nafilfili nafila ita sallah ita nafila ga azumin nafila kace amma wallahi malam sai a zo la'asar bai yi ba kaji shirme wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi bawa baya neman kusanci da Allah ya samu matsayi zuwa ga Allah sama da abin da ya aikata abin da Allah ya ce dole ya aikata ya je yana ta raba sadaka sadaka sadaka amma shekara ta zo baya bada zakka shirme ha da sadakar da zaka cire ta aljihu ka bayar da sadaka ta zakka wace ce dole ta zakka yana ta zuwa umra yana ta zuwa umra amma ya ki zuwa aikin hajji ya je yana taimakon wasu a gefe abokanai kam ya taimaka musu duk aboki ta aiwa da mutumin kirki ne amma ya tozartar da uwarsa da ubansa ka san akwai wanda Allah ya jarabe su da wannan bala'i inuwar giginya na nesa kashaki na nesa suna amfanuwa da shi a waje kam yana bazawa a waje kan yana bayarwa amma wallahi idan ka zo ka ji uwarsa tana kuka da shi ubansa yana kuka da shi ubanka da ya zama sababin zuwanka duniya baya cin moriyarka uwar da ta haife ka ta yi naƙudarka ka sha nonanta ka azabtar da ita kawal da ita ba ta amfanuwa da kai amma abokananka su suke amfanuwa da kai ko kaga mutum yana taimakawa matan banza a waje amma ya bar iyalinsa duka ina fassara muku wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi abinda Allah ya faranta maka kyautata wa matanka ka kyautata wa ƴaƴanka ka kyautata wa iyalinka ka tuzartar da ƴaƴanka ba kai musu ba amma kana yi wa ƴaƴan wasu a waje ba imani bane ka ki ka taimaki iyalinka suna cikin bala'i amma hannunka yana miƙe a waje suna kuka da kai har Allah Allah suke yi ka mutu saboda su samu rabansu saboda baka taimakawa kuskure ne mutane suke aikatawa suna neman yabo a waje amma a gidansu ba sa iya taimaka musu mutum ya fito neman gwamna amma yana da matsala da matarsa da uwarsa baya iya taimakon uwarsa baya iya taimakon ubansa baya iya taimakon ƴaƴansa amma ya fito yayi poster wai gwamna yake nema a zabe shi shi wannan in Hausa ya taimake ku alamar tambaya ce wannan da haka ku kula an fi mai da hankali akan abin da ya zama wajibi kamar misalin kai dalibi ne ka je ka dage kai ta cin test in exam ta zo sai ka faɗi shirme ka ci test amma ka faɗi exam akwai hankali a ciki ai ana ai ana ai ana ai ana ai ana gyara exam ta yi karfi a cika ta ne da test to haka manzon Allah ya ce Allah ya faɗa wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na bai zai gushe ba yana neman kusanci da ni da aikata nafilfili to anan kaga can an yi maganar farilla to yanzu kuma sai ake maganar nafilfili azumin nafila sallah ta nafila sadaka ta nafila duk wani abin da ba dole ba kawai zuwa aikin hajji na nafila zuwa umra na nafila in an ce nafila ƙari an gane ko nafila ana nufin ziyada ƙari bayan farilla to bawa na bai zai gushe ba yana ta neman kusanci da ni bayan ya gama farillar kuma ya ta ƙarawa da na filfili hatta uhibbahu sai na so shi fa idza ahbabtu idan na so shi inji Allah in na so bawa na to kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan zamanto jinsa da yake ji abinda ake nufi ba zai ji komai ba sai abinda Allah yake so ya ji Allah zai tsaya maka ya sa ka rinka sauraron abinda Allah yake so ka san akwai abubuwan da ake ji Allah baya so to wanda Allah ya taimake shi yana yawaita nafilfili to za ka ga hatta kunnensa baya bari ya ji abin da Allah baya so a ci. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi zan zamani ne idansa da yake gani da shi. Ba wai Allah ne zai rikide ya zama idanka ba, a'a ana nufin Allah zai sahale maka abinda Allah yake so ne zaka gani, duk abinda Allah baya so ba za ka so ka gan shi ba. Wa rijlahu allati yamshi biha kuma zan zama ni ne kafarsa da yake tafiya da ita. mana duk inda za ka taka ka je sai ka ga Allah ya san halima inda Allah ya yarda shi ne kake zuwa wa in sa'alani a'taitu wannan bawa in ya tambaye ni ni kuma zan bashi inji Allah tabaaraka wa ta'ala wala in ista'adani idan ya nemi kariya da tsaro daga gare shi ne ista'adani mana ya nemi ainihin wato taimako daga gare ni tsari daga gare ni shine kamar mutum ya nemi Allah ya tsare shi daga dukkan abin ki to Allah ya ce wallahi ni kuma la'u'izanna wallahi sai na tsare shi qul a'udhu bi rabbin nas ina neman tsare kariya da da ubangijin mutane qul a'udhu bi rabbil falaq al a'udhu din a'udhu ana nufin ka nemi kariya kaman protection kana neman ya tsare ka ubangijin mutane ya tsare ka ubangijin asubayi da ya bude ya tsare ka to duk wanda ine mutsarin Allah a rayuwarsa ya raba ka da sharrin makiya zai kare ka ya raba ka da bakin masu baki zai kare ka ya raba ka da bala'in masu bala'i zai kare ka ɗan uwana ku sani ɗan adam baya iya rayuwa sai ya nemi kariyar Allah malam wani mummunan kallo kawai zai maka karin ka zazzabi kenan sai ya kai ka kabari wani in yi maka baki wallahi bakinsa sai ya ji ka shi ne amfanin zikiri shi ne amfanin azkar ballantana ya haɗa wani abu ya baka a cikin mutane akwai wanda ba ma fa gaba yake yi da kai ba kawai in ya ga wani abu naka in ya yaba saboda yana da kambun baka wallahi sai ya cutar da kai ka sai mota sabuwa mai kyau ka yi fakin ɗinta da ya zo ya ganta har yana tuntube yana kallonta ya zo ya wuce ce kai motar nan tana da kyau an yi mota idan mai kambun baka ne wallahi malam kana fitowa kana saka ribas baka kula ba ashe da kwalba ce a bayanka rabas sai dai ka ji ka zubar da danjojin baya me ya faru mai kambun baka ne ya gani ya yaba ta riga mai kyau idan ka saka mai kambun baka idan ya gani ya yaba ta Bilal Azim in kai wasa kana zama akan teburi ashe akan kusa ka zauna. Kana miƙa miƙiya sai dai ka ji ba. Ko Allah ya jarrabe ka ka je guga ashe dutse yayi zafi. Me kambun baka ya gani ya yaba. Wannan fa ba wai makiyin ka bane. Bakin ne yake haka. Yasa ake so duk wanda ya ga wani abu yana so ya yaba masa yace masha Allah. Kaga hular wani ta maka kyau masha Allah. Kaga agogon wani ya maka kyau masha Allah. Kaga gidan wani ya maka kyau masha Allah. kaga result din wani yayi kyau masha Allah annabi ya koya wa sahabbai duk wanda ya ga wani abu ya yaba ya rinka cewa masha Allah tabarakallah wani ya zo ya ga wani abu ya yaba manzo Allah ce halla barakta ina ma da ka ce tabarakallah shine iyayenmu da kakanni suke cewa tabarakallah kun san me tabarakallah ana nufin tabarakallah ne ai tabarakallah mana Allah ya sa albarka a ciki shine shine wato karya ainihin mai kambun baka to malam maƙiyi kuma zai iya yi maka baki zai iya maka hasada me hasada kawai wani yaga kana ci gaba yaga baya san ka wallahi tallahi malam sai ka kwanta a asibiti kai ta jinya ai ta awon malaria wallahi ba malaria a auna typhoid wallahi ba typhoid ka san me ya kwantar da kai hasada hasada tana da illa guda biyu shi mai yin hasadan yakan iya yin ciwo a karan kansa bala'in hasada saboda jin ciwon me yasa wani ya daukaka ba zai kwanta lafiya ba sannan kuma wanda ake masa hasadan shi ma baya zaman lafiya yasa aka ce ka rinka karanta wa min sharri hasidin idan hasada kun ga saboda kariya manzo Allah ce idan kai magariba kai kul wallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir guda goma idan kai asubahi haka farkon yini kai ana rufe yini dare yayi kai saboda maganin sharrin mutane zaka iya gamuwa da mahassadi da maki a cikin gidanku a familin ku zaka iya gamuwa da masharrinci maki cikin makotanka baka sani ba shi a duyi wani lokacin in ka haɗu da shi wallahi yana maka dariya ila gajiya lafiya yana buɗe baki amma kuna rabuwa kamar zai mutu to yaya za mu samu kariya in ba mu rinka karanta addu'o'i ba muna neman Allah tabaraka ta'ala ya tsare mu shi yasa Allah ya ce anan idan bawa na ya nemi in tsare shi wallahi sai na tsare shi wallahi sai na bashi kariya haka wannan hadisin yana nuna mana hadarin gaba da ƴan uwa musulmi ka rinka faɗa da ɗan uwanka bai da kyau sannan kuma ana nuna mana yin farilla shine yafi nafila kwanan nan ake mana tambaya wani bawan Allah sai ya tashi ta sallar dare an ce mai kokarin sallar dare ne ta sallar da daddare amma wallahi malam baya sallar asuba sai karfe 8 ko 9 matarsa ta rubuto takarda take cewa a taimaka tace ita ka kasa gane wannan mace irin ibada ne tace da daddare fa yana tsaye ta sallah ita kuka ita addu'a ita roƙo tace billahi alazim yara kai sun shirya sun tafi makarantar boko zai tashi da buta sai je alwallahi sallah asuba kaga wannan nafilar ta same ta masa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min faftaratuhu alayhi karka tozartar da na dole ka daga wanda yake ba na dole ba kamar mai zuwa sallar tahajjudi ko tarawih ya je tahajjudi an kwana ana sallah amma kuma baya iya fita jam'i sallah asubahi a'a wanda ka kwanta ka sha baccinka baka yi tahajjudin ba ka samu asubahi san farko wallahi shi kuma kalheri ku gane wannan fa kaman wanda zai zo ne an tada sallar farilla ana cikin sallar farilla wai yana ta nafila ana tada sallar farilla kuma shi yana nafila wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayhi mimma taraktu alayhi a wannan lokacin abinda Allah ya fi so kai shine wanda ya farlanta maka da haka ana fara farilla shikenan yasa aka ce idan qimatis sala manzo Allah ce idan an tsaye da sallah fala salata illa al-maktuba babu wata sallah in banda ta farilla amma yanzu ga mutum yana nafila an kabbara sallah liman yayi fatiha ya gama yana ta nafila har ya shiga sura yana ta nafila yana ta wai zaman tahiya sai an yi ruku'i sannan ya maza ya maza ya miƙe biyo asarar da kai karata wannan karatun fatiha da sura na farilla billahi lazim nafila dubu ba za ta iya biya maka raka'ar farilla guda ɗaya ba ka kula da kyau yasa zuwa makaranta yake da amfani sauraron ilimi yake da amfani wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma wato tarattuhu alayhi to wannan shine hadisin da zamu tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karshe idza taqarraba al-abdu ilayya shibran idan bawa ya nemi kusanci gare ni taki shine shibr wannan takin hannu daya taqarrabtu ilayhi zira'an ni kuma zan kusance shi zuwa ga zira'i zuwa gwiwan hannu kai in ka matsa Allah kai aikin alheri iya wannan to shi kuma Allah zai matso ka iya tsawon hannunka nan duba malam linki kai fa iya taki kai shi kuma Allah ya baka nan gurin yace wa idza taqarraba ilayya zira'an idan ya kusance ni da zira'i in kai ta ibada har tsawon ibada ko yawanta ya kai zira'i daga nan ƙarshen yatsu zuwa nan shine zira'i in kai wannan izuwa ga Allah tabaraka ta'ala yace shi kuma taqarrabtu ilayhi ba'an ni kuma zan kusance shi ba kun san me ba shine iya me sunan wannan da Hausa ne kan ha ina Hausa yan Hausa kamu eh haka eh gaba gaba to wanda ya kusanci Allah iya tsawon hannunsa zira'i Allah zai kusance shi gaba shine ake cewa rijiya gaba nawa gaba kaza masana suka ce ai duk wanda yayi haka in ana so a gane tsawon mutum ba sai an auno daga kansa zuwa kaza ba in ka auna haka to iya tsawon su kenan Allahu akbar Allahu ahsanul khalq Allah shi fa kowa iya halitta kenan to Allah zai kusance ka iya tsawon wannan yace kuma wa idza atani yamshi ataitu harwa idan bawa ya zo wuri na yana tafiya ni kuma zan zo masa da gaggawa da sai da sauri ana nufin duk abin da kai wa Allah sai ya ninka maka da ka karka yi wasa wajen mujahada da aikata aiki na alkhairi muna fatan Allah ya ba mu ikon aikata alkhairi ya yafe mana kurakuran mu ya sa mu cika da imani bari mu dakata anan saboda kurewar lokaci wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh